wanda duk sati ne wanda mun zaɓi ranar alhamisi ta kasance ita ce ranar da malamai na jami'a da malamai na wasu wurare wanda za a dinga gayyato muku suna tattauna da ku suna ba ku shawarwari suna ba da nasiha da faɗakarwa wanda irin wannan tsarin tsari ne mai girman gaske baicin kana ɗaukan ilimi ga malamanka na kullum da kullum kuma wata ranka ga an tsara maka muhadara faɗakarwa nasiha wani kuskure da kake iya yi ka yi wa malamanka ko ka yi wa makarantarka ko ka yi wa ma'aifanka ko ka yi tsakaninka da kai da ubangijinka sai a tunatar da ka da shi to yau maganar da za mu yi shine mahimmancin ilimi da girmama malamai na tabbata wannan magana akan mahimmancin ilimi da girmama malamai ya ishi matashiya fikirki a dukkanin mahaɗa in an samu ya kasance an yi bayani akan mahimmancin ilimi da kuma girmama malamai sanin mahimmancin ilimi shi yake baka dama akan kai karatu na gari na kwarai saboda ka san abin da kake nema abu ne mai mahimmanci girmama malami shi yake baka damar samun ilimi da albarka domin ilimi musan da sani ba yawan shi bane ba albarka ba yawan me ba ilimi bane ba albarka sai kaga an ba ka karatu kaɗan amma kiyaye ladabi na ilimi da lura da shirka da ladabuka da ilimi sai ya sa wannan karatun ya zamto mai albarka kaga wani ya jima yana yi amma kuma karatun kenan to dan haka wannan muhadara ta insha Allah za ta yi bayani akan haka ababe da dama wanda suke nuna mahimmancin ilimi da daraja ta ilimi shine shakki na farko na muhadara na taron ilimi abu ne mai mahimmancin gaske mai girman gaske ilimi a musulunci ya kasu gida biyu da akwai fardu ainihin da akwai fardu kifaya fardu ainihin ilimi na tilar baka isa baka ce ba za ka yi shi kun ka wannan neman ilimin da kuke yi ilimi ne na tilar dole ne ka yi shi ka karanta a addinin musulunci za mu ga wani ilimi ne na fardu aini manzala sana a hadisi shahararre ya ce talaba da ilmi faridatan ala kulli muslimin neman ilimi wajibi ne akan dukkanin musulmi to wannan neman ilimin da kuke yi neman ilimi ne na tilas wanda Allah ya wajibta ma ma'aifanku su ba ku ilimi su koya muku to Allah ya yi mu azama ne ba kowane ma'aifi bane ba yake da ilimin da zai ba wa ɗan shi karatu ko sannan wani yana da ilimin amma bai da lokacin da zai zauna ba wa ɗan shi karatu to sai Allah ya sa muka samu wasu malamai masu muhimmanci masu ba wa ilimi muhimmanci wasu manya shugabanni masu ba muhimmanci ilimi suka buɗe makarantu irin wannan don su ɗauke wa wannan nauyin da yake kan uwaye a sauƙaƙe musu to kenan ma'aikanka sun yi kokarin tafke wajibin da yake kansu ba su da dama baka ilimi sun ɗauko ka makaranta ta kirki tsararra da nizami akan ka ɗauki ilimi sun tafke wajibi in baka samu ba ilimi na addinin musulunci in baka yi ba karatu wallahi baka da uzuri a gurin ko da akwai mai uzuri in dai baka samu ba ilimi baka yi ba karatu baka mai da hankali ba baka da uzuri mahaifinka sun sauke ma da nauyi kawai makaranta ta sauke nauyi ta yi bakin gurgudanta tana shirya maka abinci na lokaci cin abinci gurin kwana gurin wanka tufa ta kirki tsafta malamai kwararru guri mai tsatse hadafanka kake karatu a gabashinka da akwai wasu wanda ba sa karatu a gabashin banka ba magungunci babu komai zani da dauda aka suke karatu to ka kai Allah ya ya zabe ka ya kama gurin da zaka yi karatu a nan kan uwayenka sun sauke nauyi makaranta da uwayenka suka kawo ka amana gurin ta ta sauke nauyi abin da ya rage gare ka shine ka mai da hankali kuma na tabbata malamai ma sun sauke nauyi saboda waɗannan malaman sun ba da lokacinsu akan akan ku lokacinsu yake in dai an ce da akwai karatu suna ne Allah Allah yake malami ya ga ka koya ka iya warin ciki yake jin daɗi yake in ya ga an koya maka baka iya rikewa ba bayya jin daɗi hankalin shi baya kwanta ko da ka ga malam wani lokaci ya buge ka ba dan yana kin kama ba alkhairi ne yake so ba kayan kuskure ya daidaita ka in kai daidai kalli fuskan malamin ka yadda yake jin daɗi hankalin shi yake kwantawa Allah kaɗai ya san addu'ar da yake ma a zuciya Allah ta ma da alkhairi Allah ta kama da alkhairi sannan ka yi kokari to wannan malami ma ya sarki yanzu abin da yake a gare ka ka mai da hankali ka dage ka dinga ɗaukan karatu lokacin da ake ma karatu ka mai da hankali ka saurara da dama mutum a lokacin sabak a lokacin ɗaukar ilimi a lokacin ilimin yake bane shi in ana koya ma kana yi kana kallon littafin ka kana kallon bakin malam ya yake karantawa kuma kana kallon littafin ka kwakwalwarka zuciyarka akan muryar malam akan abin da malam yake nuna ma kada ka dinga tunanin balo ce menene kallon tele waye wasanni kada ka dinga tunanin ba ka yi ijmamul qalb ka tattaro zuciyarka da kwakwalwarka gabaki ɗaya akan abin da ake koya wannan da ke wannan fa'ida ka nutsu ka saurara da dama mutum ya gaza ya an kar koya mishi karatu ga yanda aka koya mishi amma ya rike kuskure in ka bincika menene sababi shine sababin ya ki mai da hankali a lokacin malam da yake koya mishi malam in ya koya ma yace in an jima da safe aka koya ma da maraice aka kawo har da ya san kana iya haddacewa kana iya rikewa to kai kuma kada ka bashi kunya ka dage abinda mala ya koya ma yace ka hardace in an jima zai amshi harda ka dage ka in an jima in ya tambaye ka ka ce kawai ka hardace magabata tun suna kananu za ka ji mutum ya ce wallahi ni tun da nake malami ya bai taɓa cewa ba in kwaɗi abu ko in kawo abu ban iya ba yana daga cikin abu na rashin daɗi mutum ya dinga kunyata malamin shi mutum ya dinga malam yana da fika a kanka yana da mai kyau suna tabbas kawai kana iya hannun shi karatu lokaci kaza amma kuma sai an zo ya zika ki abin da ya fi haka kunya malam ya yi ƙoƙari ya tsara wajen buɗe wani karatu kai za ka buɗe karatu sai an zo buɗe karatun ya ga kaƙi yin karatu kaƙi daidaita kina a yi kokari a kiyaye karatun da ka ɗauka ka iya yin shi shi ilimi ne yake bukata yana bukatar dagewa da mai da hankali da cijewa da tabbata akan abin da aka dora ka kuma hannu da bin shawarar malam in har mutum zai kiyaye ladabi na ilimi malamin ka ba sai ya dube ka ba malamin ka ba sai ya hantare ka ba ba su ya maka batsawa kai da kanka za ka rinka yin kunya kan malamanka ya ganka a abin da bai yaso kuma tabbas malam duk abin da kaga bai yaso ga duk inda kaga malami abin da bai yaso wannan abin da akwai sabanin Allah ko kuma da akwai rashin girmama din to kenan kai da kanka ka sanya wa kanka na dauki alkawari insha Allah a makaranta dai ba a ce ba in bari ba a ce ba me yasa ban yi ba Anas bin Malik radiyallahu anhu yake cewa ɗaya daga cikin hadirin manzon Allah kuma ɗalibi ma'aikar shi ya tana yana yana karami ta ɗauko shi ta kawo shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ya na kawo shi ya yi maka hidima kuma ya nemi ne a ƙarƙashin haka ne ana gane cewa kenan ɗalibi yana ma malamin shi ne hidima gurin da malam zai zauna a makaranta ka share shi ka tsabtace shi ha kuma in za a shiga fasali za a fara karatu ka ɗauko ruwa na sha ka kawo wa malam da makamantan haka na hidima da sauransu bakin gwargwado malam ba zai sa ka ba hidima wadda za ta yi ƙarhinka sannan kuma hallo ka zo ka zauna gurin karatu ka mai da hankali ana shi ne malik yake cewa wallahi nayi na abuci manzon Allah sallallahu sama tun da yake manzon Allah bai taba cewa me yasa na kiyin kaza me yasa na barka kaga me yake nuna wannan daga cikin abin da yake nuna wannan ladabin shi ana shi ne malik ladabin dalibi kada ka yarda subhanallah kada ka yarda ladabin wato kada ka yarda malam wani lokaci ya tambaye ka me yasa ka bar kaza kada ka yarda malam wani lokaci ya ce me yasa ka kinka a wannan ake bukata to sai mu dawo mu ci gaba da bayani akan muhimmancin ilimi shine kenan ilimi na fardu fardu aini ko wannan tilas ne malamai suke cewa daga cikin ilimin da yake fardu aini tilas ne ilimi na tauhidi dole ka san shi ba daukewa ba kowa haka kuma hallo da ilimi na fiqh ka san ibada ɗinka haka ana muku mada ta tauhidi ko ana muku mada ta me yake suna fiqh tahara da sallah da sauransu haka hadisin manzo Allah Allah kai ka san haka hada ce hadisi arba'in shi yasa ba da suke yin littafi al-arba'in al-arba'in al-arba'in da suke al-arba'in an-nawawiyya wanda yake shi eh shahada Allah kai ka hada ce hadisi arba'in da cikin hadisan manzo Allah bangaren al-Qur'ani ka hardace al-Qur'ani wannan shine abin da ake so kowa ya ka hardace alkur'ani dan rago ne kai ka hardace abin da ya sa amma har da alkur'ani nan shi ake so ka hardace waba wannan shi ne babban abin da ake bukata a gare ka bangaren karatun alkur'ani kuma a lokacin ma'anonin alkur'ani ya ne ya zamto abin da kake karanta na alkur'ani ka san ma'anar shi ka san sirar manzon Allah tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran da ilimin bukan da suke shiga cikin fardu kifaya fardu ayi to sai kuma fardu kifaya shine bin kaya kara meke hankali kara meke zurfi a neman ilimi shi kuma wannan bayan ka korewa kanka jahilci ka san addini to kuma sai yayi saura in kana so ka kara wa zama ka tsara zurfin ilimi ka zamto malami to wannan kuma in an samu adadin da suka isa an ɗauke mawajibi a kan ba to kenan kaka ya mu dawo kan talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wannan yana nuna muhimmancin ilimi yanda sallah take farilla yanda azumi yake wajibi to haka ne mai ilimi yake wajibi ashe abu yana wajibi dole mu bashi muhimmanci daga cikin abin da yake nuna fatala da daraja ta ilmi manzo Allah sama ya bayyana a hadisi man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila janna wanda ya shiga hanya yana da mai ilmi ta wannan hanyar dalilin wannan hanyar Allah zai zo ya mishi hanya shiga aljanna ashe kai da kake karatu kana hanya shiga aljanna wanda yake karatun ilimi na musulunci yana hanya shiga aljanna ne malamai suke cewa duk lokacin da ka ƙara linkaya a ilimi ka ƙara ɗaukar ilimi duk lokacin da ka ƙara ragewa kanka hanyar shiga aljanna amma ko ba haka ne ba kuma kana aiki da abin da aka gaya ka kai ɗalibi na ilimi ka abin kana ƙarya barata ya haɗa wa malamin ka ƙarya ko kuma malamin ka ƙarya ka abin kana sata barata haka ka cewa abokin karatunka abokinka na hanyar shiga aljanna kai mishi sata ka buɗe sakon ɗin shi an kawo mishi wata tafiyokar shi da madara ka kwashe an kawo mishi biskitin da zai ɗan dinga ka kwashe kuɗin shi ka kwashe a kaga bai dace ba ko ko kuma ka huce daga cikin zagayen ma'ahadi ba tare da ilimi ba duka wannan hali ne wanda bai dace ba rashin aiki ne da ilimin da kake karanta kenan aiki da ilimi yana taimaka maka wajen yassare maka hanyar shiga aljanna kuma dama ilimi mai amfani shine ilimin da yani ilimi mai amfani shine ilimin da ka kake aiki da shi Allah maɗaukakin sarki ke cewa la ta'dal bil qur'an min qabl min qabl an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma a ƙarshen wannan ayoyin guda biyu da akwai wasu ladabbuka na neman ilimi ولا تعجل بالقرآن من قبل من قبل أن يقضى إليك وحي kada ka yi gaugawa wajen karanta alƙur'ani kayan a gama ma wahayi malamai su ta me yake ƙarshen haka shine at-ta'anni fi qalbi bi a hankali da tabbata da kakkai gaugawa ka ce a ni kawai so nake yau da gobe zan zama malam a'a malaman ka yau da gobe suka zama malamai ya an ɗauki tsawon lokaci sai ka jima a kan hanyar neman ilimi sai ka yi haƙuri sai ka tabbata sai ka bi a hankali shay'an fa shay'an har ya zanto ashiya kasira kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kana ɗauka har ya zanto ka tara da yawa yadda kaga ɗan kasuwa yake bi a hankali kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana yin kasuwanci yau ya ci ribar jika guda gobe jika biyu gata jika biyar wata haka ga yana ci ribar jika hamsin wata haka ga yana ci ribar miliyon to haka mai neman ilimi da kaɗan kaɗan da kaɗan ka kama can ka kama can ka kama a hankali a hankali wata ran haka ga da yawan ma za su zo a lokaci da kada ka yi gauba sannan kuma lo wa qurrar bi dhikri ilma farla ta ilmi a ƙarƙashin wannan ayar da akwai fa'ida guda wanda take nuna muhimmancin ilimi da kuma ladabi ne fa'ida ta farko farla ta neman ilimi kaga aka ce ma manzon Allah ya ce ya Allah ka fara mini kaga alqur'ani babu malamin suke ta babu inda aka ce manzon Allah yi addu'a Allah ya kara ma abu sai ilimi yi addu'a Allah ka kara mini ilimi wannan ilimin neman kare shi fadala ne kaga shi kaje aka ce bance da manzon Allah ya addu'a Allah ya kara mishi ba ce ba ya addu'a Allah ya kara min mulki dukiya da makamantan haka la ilimi saboda ilimi ƙarin ilimi ƙarin alkhairi duk zuciyar da ta yi ilimi ta shi alkhairi dalili a hadisi manzo da ta bai an man yuridu Allah bi khair yufaqihu fi din dukkanin mutumin da Allah yake nufatar shi da alkhairi yufaqihu fi din Allah zai ba shi fahimta ta addini in kana fahimta addini ka san addini to ka da akwai alamun Allah ne ya fata ka da alkhairi a duniya ko lahira sannan hadisi ya tabbata dukkanin zuciyar da babu wani abu na alqur'ani a ciki ka wurin su shagila ne in zuciyar ka babu karatun alqur'ani babu karatun addini musulunci kamar gida ne rushashe wanda ya aljannu kuma haka ne kalli wanda ba sa karatu ba sa neman ilimi banda shekaru da aljannai da makaɗa da mawaƙa babu komai a zuciyarta su babu ambatan Allah babu tsoron Allah babu tunan Allah amma wanda yake karatu sai ka so za ka yi abun da bai dace ba ka tuna Allah sai za ka yi abu wanda bai dace ba ka tuna hukumar da aka tana ba sai ka gafala shi ɗaya na neman ruɗanka sai wannan ilimin naka ya taimaka maka ka gane gaske to shi yasa ilmi na raya zuciya yanda kaga ruwa yake raya rai abinci yake raya rai yake raya gangar jiki ruwa yake raya gangar jiki to ilmi na raya zuciya dukkanin kuma ilimin da muke nufi na ilimi na shari'a sannan duk wani ilimi ma yana da muhimmanci amma ilimin da yake raya ma zuciya ka amfana da shi a tashin kiyama shine ilimin nan da yana da musu fa'ida ta farko an kebance da ilimi ne za a zuwa Allah kawo shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin ladabi fa'ida ta biyu kenan kenan wannan aya tana nuna mana cewa ladabi ne daga cikin ladabbuka na neman ilimi ka dinga addu'a Allah ƙara mai ilimi kada ka gafala kullum kawai irin irin kawai daukar karatu kake irin irin babu tsari wata ran an kaje sujjada kana cikin sujjada ya Allah ka bani ilimi Allah ka ƙara mun fahimta a zaman tahiyya ka gama tahiyya ka gama salatin annabi ka gama addu'o'i da aka shar'anta maka sai ka yi addu'a Allah ka bani ilimi ha ka yi aiki na gari na kwarai ka yi addu'a Allah ka bani ilimi tsakanin kiran sallah guda biyu manzala sa ya ce lokaci ne wanda ba a mai da addu'a in an yi kiran sallah na farko kayan a yi kama ba a mai da addu'a kai tsaye amsa tare sai addu'a Allah ba ni ilimi Allah ya sare mu ba ni kwakwalwa mai kyau ka yassare ma in fahimta in gane in haka ce alƙur'ani in haka ce hadisan manzon ka dinga yin addu'a sai da Allah ya yassare wa ya buɗe ma kuma in annabin rahma wanda Allah yake koyar da shi kai ya turo mala'ika ya isar mishi da sako zai yi addu'a Allah ka ƙara mai ilimi ina ga kai ina ga kai wanda kafin kai zuwa maza Allah da akwai malamai dubunnai malam abdulmalik daga malam abdulmalik malam malam malam mas'ud daga malam mas'ud malam wani malam wani malam wani malam wani malam wani kayan akai manzon Allah a iya hudo malamai duk to manzon Allah ma an ce ya roƙi Allah ya ƙara mishi to kenan ka kana buƙatar yin addu'a ka dinga addu'a Allah ka ƙara mini ilimi Allah ka bani ilimi duk a munasaba wuraren da ake amsa addu'a cikin sujjada addu'a mustajaba ce ha a kuma da lokacin da ruwa yake sabka ana cikin ruwa maza Allah ya bayyana addu'a amsa sati daga hannu ka dinga addu'a Allah ya kare Allah ka bani ilimi kai malamai ma san tabbatar lokaci na damuna lokaci ne wanda kwakwalwar mutum take rutsewa yake saurin gane karatu yake saurin harace karatu wani ikon Allah kuma a lokacin ne ake sakin mutane hutu a Nijar ba sa tsaya ba sai karatu lokacin damuna ya yi kowane lokaci iya ganewa da fahimta kwakwalwar ka tana samun sanyin da suke bukata wataran a yi zahi wataran a yi sanyi ta ɗauki zahi ta ɗauki sanyi ƙwaƙwalwa ta yi jarewa a wannan lokaci ta kawo ku alhamdulillah tsarin karatunku ya zo a mausin inda ƙwaƙwalwa ta yi ɗauka ta yi ganewa to kaga mutum ya dinga mai da hankali akan addu'a addu'a shine as-sabab al-ma'nawi na neman ilimi ɗaukan ilimi yin karatun shine as-sabab al-madi na neman ilimi shi yasa manzo sun ke cewa ihris ala ma yusabaka wasta'in billah ka dage akan abin da zai amfane ka kuma ka nemi taimakon Allah ka dage akan abin da zai amfane ka kaga neman ilimi zai amfane ka ka dage ka dinga dauka a koya ma ka dauka ka hardace a koya ma ka rike a koya ma ka gane sai amfane ka ko kar ka dogara da wannan shi kadai manzo Allah ya ce wasta'in billah ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki taimakon Allah da ina ta hanyar addu'a an rawaito a da yake da suna hadisai da dama maza da su sama yana yin addu'a Allah ba shi ilimi mai amfani اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا sauran addu'o'in da aka rawaito maza da halayi da Allah ba shi ilimi mai amfani kaga yin addu'a Allah ba da ayoyi da dama shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist haka Allah ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai na biyu mala'iku sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai na uku wa ulil ilmi ma abuta ilmi su ma sun shaida shi ta malamai ke cewa wannan gurin yana nuna cewa waɗanda suka san haƙiƙanin ma'anar la ilaha illallah suka san haƙiƙanin ma'anar tauhidi suka san haƙiƙanin ma'anar aqida su ne waɗannan guda uku na farko Allah wanda ya wajibta wannan tauhidin da aqidar da ma'anar la ilaha illallah na biyu mala'iku wanda suke ɗan aike ne da uku ma'abuta ilimi ma'abuta ilimi a darajar kula su ne manzanni annaba da manzanni sannan kuma hannu masu ilimi to shi jahili ya san wannan ma'anar ko bai san ruwa wallahi ba a yi ba taskiyar ma'anar shi kaga wanda yake nuna cewa muhimmancin ilimi da daraja ta ilmi da akwai ayoyi da dama da hadisai da dama wanda suka zo suna bayani akan fadala ta ilimi da daraja ta ilimi da amfani da ilimi suna da yawa amma wanda ya sun isa kaɗan tsokaci sai mu dawo zuwa ga tauqirul ulama girmama malami shirki na biyu na muhadara ta matsala ta girmama malamai matsala ta mai muhimmancin gaske domin girmama malami yana daga cikin asibabin da yake jawo albarka ta ilimi girmama malamin da kake karatu a gurin shi yana daga cikin sababin da yake jawo albarka ta ilimi kuma ka tsaya ka lura mafi yawan mutumin da ya yi kiyaye ladabi ya yi girmama malami wannan mutumin ya yi samun ilimi ya yi samun albarka ta ilimi manzala suna ya cewa al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ita ce matashiyar wannan juz'i na na biyu na muhadara malamai magada annabawa ne hani malami shi ya ci gadon manzon Allah wani mai iya cewa to kenan malamai masu kuɗi ne annabi ya bar dukiya sun samu kuɗi ko sai manzon Allah ya ce la annabawa kuma ba su bar ba dukiya la dinara wala dirham inna ma sun bar ilimi sun bar addinin wannan ah kenan malamai magada annabawa ne shi yasa malamai suke cewa malamai suke cewa malamai darajarsu su suka ci matsayin annabawa na isar da ilimi ba amma na annabcin ba matsayin annabawa na isar da ilimi da kiyaye wannan addinin da harkace shi da rike shi da yaƙa shi da isarwa al'umma shi yasa suka sanje warasatul anbiya kaga tun daga zamanin manzan Allah da aka fara wahayi hadisan manzan Allah alqur'ani da hadisan manzan Allah tun daga zamanin manzan Allah har zuwa wannan zamanin muna cikin karni na nawa wa zai bani amsa a karni na nawa muke ciki hayya wa zai bani amsa hayya tambaya hayya a cikin karni na nawa muke kai hayya a cikin karni na nawa muke an yi tambaya ta shi zai kai ko a cikin karni na nawa muke tambaya ce ina bukatar amsa a karni na nawa muke shekara nawa tsakanin hijiran manzana sama har zuwa yau masha Allah dubu ɗaya da arba'in da a'a tunanin tunanin da bakwai alhamdulillah wannan ya fara wannan ya ƙidata dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wannan cikin shekarar muke wata na biyu ko wani wata ne muke ciki wani wata ne muke ciki wani wata muke ciki safar alhamdulillah wata na biyu masha Allah kinan alhamdulillah muna da wanda suna riƙon tarihin musulunci to ku yi kokari daga yau kada tarihin musulunci ya baro duk lokacin da aka tambaya yau wata nawa muke ciki kwana na nawa ka rike a yi kokari ko to kalli tazarar shekara 1447 amma tun wannan lokacin ilimin nan na addinin musulunci kamar yadda yake a wannan zamanin har yanzu da akwai shi har yanzu da akwai wannan ilimi na addinin musulunci suwa kai kokarin kiyaye har da sai wannan ilimin da ya tashi su ne malamai bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'in ha da sauran malamai magabata kowane karni kowane lokaci da akwai mutanen da suke rike da ilimi in lura da shi shukran da zaku Allah in lura da in muka lura da karni karni a kowane karni yana da shekara 100 kowane karni da akwai shekara 100 ko to yanzu kenan karni da nawa muke yin hijira kowane karni shekara 100 karni da nawa muke yin hijira manzo Allah sha sha sha wani an zarta sosai an yi ƙasa sha ƙarni na sha biyu ƙarni na farko daga shekara ta farko bayan jira zuwa shekara ɗari ko na biyu daga shekara ɗari da ɗaya zuwa shekara ɗari biyu ko haka na uku haka to yanzu in muka zo ƙarni ya sha ɗaya ha daga dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari ko ƙarni na da yake da suna na sha biyu daga dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari biyu haka kowane ɗari yanzu kuma muna cikin ƙarni na sha biyar daga dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗaya zuwa har dubu ɗaya da ɗari biyar ko Ah, alhamdulillah daga yau mun riga mun rike karni shekara nawa ne kuma karni na nawa muke a yanzu tambaya a cikin wani karni muke bayan hijirar manzon Allah na goma sha biyar alhamdulillah to wannan shekarun ɗari ɗari sau goma sha biyar malamai ne suka yi ta kokari wajen ya tsaye da wannan kuma ba mu san ba yaushe duniya za ta tashi yaushe alkiyama za ta tashi malaman da za su yi rikewa sai manzo Allah ya ce a ƙarshen zamani za a rasa malamai za a rasa ilimi za a rasa alkur'ani ilimin muka da dama za su tafi sai manzo Allah ya ce alama ta rashin ilimi ta karancin ilimi mautul ulama mutuwan malamai Allah in ya tashi amshin ilimi ba za a waye gari ba mutane kowa su zanto jahilai na yau kashe wannan malamin ya mutu gobe wannan malamin ya mutu kuma mutane suna baya da neman ilimi yanzu in mun lura adadin da mutane ke da kwai a duniya duk gurin neman ilimi ne maga bai kamata ba a ga adadin nan kasa kuma hallo ga malaman mutuwa suke kuma wannan adadin da ake ruya ya din mai tabbata ya dage ya nemi ilimi ne ya zama malami kaɗan ne sai ya zama masallaci guda ana cika shi ɗin kantan tsam kayan ka samu ɗalibi ɗaya wanda zai take ya nemi ilimi don ya zama malami aiki kullum ana samun sababbin ɓarayi ko kullum ana samun sababbin 'yan daudu da 'yan wake-wake kullum ana samun sababbin 'yan siyasa da ma'ikwanta sababbin sojawa sababbin likitoci sababbin waye amma sabon malami ƙwararri kaɗan ne dan jima ya kaga wani ya kullu dan jima ya kaga wani ya kullu wannan alama ce ta karshen tashin fiya da haka ku dan kada nan da Allah ya zaba ya dora ku akan hanyar neman ilimi ku dage ku mai da hankali kada ku bari da sauran kuma wanda suke karatu a gurare da dama neman ilimin nan shine matsera shine mahuta kenan juz'i na karshe shine girmama malami wanda kuma a kan shi lokaci ya cin mana kenan girmama malami abu ne mai muhimmanci yana jawo maka albarka ta ilimi da daraja ta ilimi yana daga cikin girmama malami kada ka yarda malamin ka ya zanto shi ya tsawata maka ko kuma shi ya kai ya ɗauki bulala ya ce ya rike ka ka nutsu ka mai da hankali abin da ka san wajibi ne a kanka shi da sai ka yi da neman ilimi ka daure ka ba sai an tsawata maka sannan yana daga cikin girmama malami neman izinin malami lokacin da aka tashi ka ana karatu ka ga dama tashi ka kaɗan ka kaɗan ya kace tunkiya rangaje rangaje shedan ya tura ka ka tashi ka bar gurin neman ilimi yana rage albarka ta ilimi yana rage haka aka wajibta masahabbai duk lokacin da tashi daga majalisin manzo Allah su nemi izini to haka kada wanda ya tashi bai wani ilimi ba malam astazi fil lugha al-arabiyya ko hayo muke usulubi na neman ilimi astazi inda larabci za ka yi kuma da wani za ka yi dako da gobe ka so ka ƙara makzub ɗinka na larabci ka ce ina neman ilimi astazi ya ustaz astazi ya muallim mu yi kokari mu ga ana sabbakawa ha ai kokari a kiyaye ha to ina so in ga an maimaita wannan kalma astazinu hayya mu yi kokari daga yau mu ga neman izini ana yin shi da larabci wata ran a ɗauki wani abu gobe haka da kaɗan kaɗan ya ga mutum yana yi yana tabbakawa duk abin da ka karanta ka yi kokarin aiki da shi ka ga kokarin tabbaka shi kaka ce kullum yana karanta ya ilimin ya zo a'a da kaɗan kaɗan ake yi da ake tabbatawa kenan neman izini yana da mahimmanci sannan kuma hannu kada ka zamto shi ɗan ya yi wasa a ƙwaƙwalwarka malaminka ya ce bari ka ƙi bari shi ɗan ya yi malaminka shi ɗan ya dinga jaye ƙwaƙwalwarka sama da jayewar ƙwaƙwalwar da malaminka zai ma kada ka yarda shi ɗan ya yi tasiri a kanka idan ka ga ana yawan bugunka ana yawan ma magana a gurin karatu wani ladabi za ka yi shaidan ne ke ruɗa ka ko? to wani abu za ka yi ta ka samu saukin shedan nan da yake damun wa zai bana masa wani abu za ka yi ta ka samu saukin na masha Allah za ka yi isti'aza isti'aza figa uku gare ta أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه إتتهي كمالا إتتزوى سنة كوكما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كوكما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهي شهارا ولا هو يا إياك ها كنان كي استعادة مازال في قطن تكيشي أأنقرن كنهبهم سوء in waswasi shi ɗaya kewa in rudani yake ka maka sau uku ka tofa in sha Allah shaitan zai nisanta daga gare ka in kai hakan ka gaba yi ba ka nemi izini ka je ka yi arwalla ka yi arwalla ka yi raka'a biyu in ka samu damar yi raka'a biyu in sha Allah za ka shiga cikin tsarki shaitan bai ya san mutumin da yake cikin tsarki yana ja baya da mutumin da yake cikin tsarki za ka samu nutsuwa amma maimakon a yi taima magana a yi taima kaza a yi taima kaza ko kuma kana cikin karatu kaga tunanin nika suna yawan zoma tunanin balo tunanin hutu tunanin barci tunanin kaza shedan ne yake neman watsa maka karatu kuma yana daga cikin girmama malami wani abu gyara shimfiɗa ta gurin zama ta wani hidima da kaga malami yana yi gyara masallaci ko tsara wani abu ka kama mishi yana daga cikin girmama malami yana daga cikin girma malami kada ka dinga surutu da maganganu na banza a gaban malama in malam ya zo kuna wasan balo a gawa ta yadda kuke ta balo ta sha bambam da yadda in malam bayan surutu maganganu da sauransu in ana motsa jiki ya zamto a ake yi bayan malamin kanana yana daga cikin girmama sannan kuma yana daga cikin girmama malami kiyaye abin da ya dora maka na karatu kada ka yi da ka sa malamin ka asara ya sha wahala ya koya ma kuma kamar ce gobe ya zo ya ƙara shan wahala ya koya ma kakka yarda a tsora ma karatu gobe ka ci zauna wannan tsarin da kuke ciki wata biyu ne a wata biyu an karanta za ka haddace kaza in baka kawo har da yaushe za ka wuce da sakamakon kyakkyawa ta yi a yanzu ganin laifin malamin ka me yasa wa wani bai makaranta kai kuma da yin dangane ka da yi ma'aifanka su yin ganin laifin makaranta da ya sa ɗana bai maka za sai kuma yin dangane ka ne ana tsora ma ana mai da hankali ana dagewa amma ba ka kiyayewa ba ka harkewa wasa ne a gabanka wannan haɗuwar da kai ba wa don wasa ba ba don hutu ba don karatu don mai da hankali a kan da mai ilimi shi kuma ra'asul amurka kai a sada shi ka taɓa ganin ɗan kasuwa ya yi wasa da wannan uwar dukiya ra'asul mal da larabci uwar dukiya suna ta mai ra'asul mal uwar dukiya ka taɓa ɗan kasuwa ya yi wasa da ita zai iya kwana da shi ba komi ya bar uwar dukiya to kai kuma ra'asul al'amur naka babban al'amari na ka shine wannan da bai irin kuma ka dinga wasa shi kenan kada ka yarda sannan kiyaye na zafa tsafta kada ka zo makaranta kana wari ga ruwa ga ban daki kada ka zo makaranta kana wari ka yi wanka ka tsaftace jikinka wari idan ka shiga bayan gari ka wanke hannunka da sabuli in ba da sabuli ga kasa ta hannu jirje kada ka zo gurin malam ka kusanto shi kana wani ka cutatar da shi subhanallah haka akwai matsala kada za ka ɗauki alƙur'ani ka rasa alƙur'ani kuma kana wani a yi tsabtace buros ka dinga yin buros in ba ka da buros samu aswaki ga bishiya nan kyauta ka samu aswaki ka sheke ka wanke bakinka kada ka zo ka tunkari malam malam yana so ya ji ka iya waɗin abu ya karo kanshi amma kuma bakin ka wari yadda ka san ban ɗakin nan akwai matsala shi yasa azamta matsala ce daga cikin kuma hallo yana daga cikin abu na girmama malami shine ka dinga neman shawarar malamin ka duk abin da zaka yi ko me zaka yi in dai ka san ba tsara maka da shi nemi shawarar malami kana son zuwa hutu kana son za ka sayi ana biki a gidanku zo ba ba da labari ba za ka yi ina so in je gida malam ana biki a gidan mu meye ra'ayinka in ta yi ko ku karin ta yi amma in ka riga ka ba da labari ka ji a zan gidanmu umarni ne kake nema izini ne kake nema ba shawara ba ce ba ka nema haka kuma lo kana da wata matsala littafin ka ya lalace ko kana so a tsara littafi kana izu izu uku gare ka kana ɗan izu goma kana so a siya ma alƙur'ani ka nemi shawarar malami ba kawai ne da ya ganka ba da kana da ɗan izu goma ya ga ka ta zo da alƙur'ani mustahab kamil kidan duka duk wani al'amari ana so ka dinga neman shawarar malamanka kuma ka dinga bin shiryar malamanka shawarar da malamin ke baka da akwai dai bayani da dama akan hanya ta neman ilimi da makamantan haka da ladabbuka girman malamai ababe da dama ne dai in muka ce za mu yi bayani akan su ma iya yin muni da ba mu ida sawa amma al'akal mun yi inara mun haskaka hanya mun sa mutu da alfadar ko an haskaka hanyar ta ita mutum ya gane yaya zai yi kokarin kiyaye haƙƙin malam shi yasa haƙƙin malam yana da muhimmanci dukkanin mutumin da yake ya koya maka harafi ɗaya zai kasance ma'aifinka ne akan neman ilimi harafi ɗaya ɗan mutum ya koya ma ya zamto ma'aifinka a neman ilimi yanda kake kasan darajar ma'aifinka ko kasan darajar malaminka to da akwai wanda subhanallah shi bai san badar da ma'aikin nashi ba yana ma'aikin rashin kunya malam malam ya san malam in ta kakare aka maka nasiha ta ganewa da akwai bulala kuma ma'aikin kama da ya kawo ka yadda aka gaya mishi nan ana bu in mutum ya yi ba daidai ba kashi ake ba shi to malam ma ka ga dalilin da ya sa ake ɗan tsoro tsoro to amma a duk da haka mutum ya kiyaye kada ka zanto don bulala kake tsoron kake tsoron malu kada ka zanto don bulala kake dagewa kai neman ilimi dan Allah Allah ya wajibta ma neman ilimi Allah ya wajibta ma ba ya fakka kawo ka makaranta to dan Allah za ka dinga neman ilimi dan Allah za ka dinga girmama malami dan Allah za ka dinga girmama aifanka ba dan bulala ita bulala akhirul ilaji magani ne na karshe in an rasa yadda za a yi da mutum an yi nasiha an taro an taro ya kiya to ya dan samu shi gudana to Allah ke mutum ya kokarin gyara kanshi a wurin neman ilimi ya tsara kanshi kada ya zama to kullum yana cikin bauta kullum yana cikin rashin tsari zama a wurin neman ilimi ka san wani irin zama za ka yi ladabi tsafta daidaita kanka girmama malamanka rashin surutu kada ka dinga ka zamto azzalimi maketaci kullum kana ketata ketar dan uwanka ka bige shi ka murmure shi ka dauke mishi wani abu kada ka zamto haka kada ka zamto da yawan zaki yawan zaki na hudda albarka baki shi kuma ta hanyar baki kake iya koyon alqur'ani sauraron waka ba na ka bane kallon kalle kalle sawa'an na banza ne ko ba na banza ba ne ba ba naka ba ne ba don wannan ba aka kaka nan wannan zamanin da muke ciki na musiba na na wani da dama za a ga mutane kalle kalle ya ga ɗan ƙararru da kuɗa ya hawo shi ya ba da dala goma yana kalle kalle kaga ta wannan na musiba ya kamata a kiyaye kuma yana daga cikin ladabi an ce kakka rike salula kakka rike kai ta gida ajiye ta in ka fita daga wannan tsarin na karatun sai ka ɗauko sallar ka ta kalla kallon amma ka kiyaye shari'a kada kalli abin da yake haram kada kalli abin da yake kulimi ne sako ne wace wace ka ɗaskiyar yare film ɗin ba da sauransu kalli wa abin duka kalli abin alfahimi amma a nan makaranta an sa doka hatta wa'azi dan wa'azi ka ce ka ɗauki sallah dan wa'azi a'a ai an shirya zama za a kama kan malaman su maka to ne na sai ka yi sanda to a kiyaye Allah sai maka Allah sai alkhairu wannan haduwa ta mu Allah sai kasance haduwa ce ta alkhairu da albarka wannan gurin da muka haɗu Allah sa wata ran mu haɗu a aljanna to kai insha Allah wannan haduwa ta mu Allah sai kasance haduwa ce ta alkhairu bi idan Allah Allah sanya yanda muka haɗa nan gurin mu haɗu a aljanna mawasi ha jami'a Allah sa mu haɗa aljanna yanzu za mu iya yin karatun alkur'ani jama'iyyar mu yi salati ga manzon sallallahu jama'iyyar a nitse kowa ya daidaita zaman shi hanya kowa ya daidaita zaman shi hanya